a kotun musulunci nasiru kabara abin buga misali ita ma muhadara ce wadda take mai da martani akan mutanen da suke karyace-karyace da suka shiga tsakanin mutane da addininsu ko tsakanin mutane da annabinsu ko tsakanin mutane da imaninsu da haka tare da shi akwai ɗan uwa abubakar habib da zai zo ya ja mishi alkur'ani mai girma da haka alaramma bismillah
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب عليم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan muhadara da za mu gabatar da ita yanzu ina son in ba 'yan uwa haƙuri su tsaya su jure ya zuwa lokacin da za mu karewa don wajibinmu ne mu ga wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim yakan jinkirta sallah ya kai ta tsakar dare inda ta lishayi ce umar ya zo gidan manzan Allah sallallahu yana ce mushi ya manzan Allah sallah sallah mata da yara har sun yi barci a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu sallah ya jinkirta lisha da sauri wannan shine haƙƙin lokacin lisha kuma shi yafi dacewa da ita duk da dai uzurin mutane kan sa akan yi ta da gaugawa kenan mutane su hakuri wannan muhadara taken ta shine yan kadiriya bi ma'ana yan dariƙar kadiriya kotun musulunci Nasiru Kabara abin buga misali na ɗauki nasir kabara duba ga cewa shi ne makwabcinmu a nan ƙasar najeriya kuma shi ne aka naɗa a matsayin shugaban ƙadiriya a ƙasar afirka amma ɗariƙar ƙadiriya asalin wanda ake jingina mai ta shi ne abdulkadir jailani wanda abdulkadir jailani ana kyautata zaton mutanen kirki ne abinda ke nuna haka babban littafin shi da ya wallafa wanda ke da sunan alghuniya li talibi tariq alhaq aqida shi ba ta karantuwa ga dan bid'a wallahi in suka ce suka karanta ta in mutum bai san wa ke karanta ta ba gaba ɗaya cewa zai ahlus sunna ne usulubin shi yana daidai da usulubin mutanen zamanin ga saboda tauhidi ne tak a cikin aqidar shi sai dai ba mamaki ko kun iya ce muku jin mutun tara ne bai cika goma ba ko shakka babu akwai kusakurai wanda ke da kai a cikin littafin shi ko shakka babu a tarihi binciken ilimi ya nuna shine farkon wanda ya fara kirkira dariƙa da wurdanta da tsarinta wanda ko shakka babu cikin haka akwai bidiyo'i da wasu abubuwan da suka saba ma addinin musulunci amma kam wasu maganganu galibi da ake fada a kansa bai faɗe su ba to sai muka ɗauki nasur kabara na nan kano abin buga misali na ɗauke shi abin buga misali saboda idan ka ɗauke shi ka gano aƙidar shi to da shi ne za ka yi misali akan duk 'yan ɗariƙa ƙadiriya a duniya ya ishe ka shi kaɗai ina fata mun gane abin da yasa na tsara wannan muhadara na farko nasiha ga al'umma musulmi gaba ɗaya don faɗan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya ce addinu an nasiha abu na biyu bayyana gaskiya don abita da kuma ƙoƙarin rushe ƙarya don a nisance mata abu na uku tausai da jin kai ga mutane gaba ɗaya sannan kuma ga 'yan ɗariƙa ƙadiriya a keɓance kuma insha Allah ta'ala za mu yi ƙoƙarin mu kasance masu adalci game da wannan muhadara ta yadda ba za mu dangana musu ba abinda su su faɗa ba da abinda za mu ga faɗi su suka faɗi shi ba za mu musu ƙarya ba cikin da abinda za mu gai shi yasa na yi amfani da littafan da suka wallafa da hannunsu ina nufin nasir kabar littafan da shi ya rubuta da hannun shi da wasu littafai wanda kuma marji'i ne abin dogaro ne a cikin ɗarika ƙadiriya na farko littahin annafahatun nasiriya kuna ganin shiga shi wanda nasir kabara ya wallafa shi littahi na biyu ithaful khala'iq wanda ithaful khala'iq kinga yana cikin wannan babban littafin da ke da sunan al-futuhatul kubra wanda al-futuhatul kubra nasir kabar ya wallafa shi littahi ne guda daya wanda ya kumshi sama da littahi goma kusan littahi goma sha ɗaya a cikin ne aka game su aka samu shi sunan al-futuhatul kubra babban buɗi sannan za mu yi amfani da littashi wanda ke suna aryadul baziya ko bazawiya sannan za mu yi amfani da littafin shi wanda ke da sunan diwanul haqa'iqil islamiyya wannan littafin inda za mu ji daɗin amfani da shi da hausa mu yi shi hausa kowa da kowa na hausawa ne don hausawa yi shi kuma na ji daɗin samun shi saboda mi da muka yi muhadara akan Sheikh Ibrahim Inyas sai suka ce mu gumi isa ba mu fahimci rumus da kodkin da ke cikin littafan Inyas suka ce yafi karfin mu littafan kod gare su yau nan hwanin sun sana da kod suka ce littafan mi gare su kod gare su dan haka ba mu iya fahimtar larabcin da ke ciki shi yasa babban dan dari Tijani ya tura mana sako ya tura mana ɗaya daga cikin juhala nasu ya kai mana takarda cewa ni ban isa ba in fahimci abin da Sheikh Ibrahim Inyas ke rubuta cikin littafin shi saboda ba mu kai mu fahimci wannan abin ba to shi wannan da Hausa yi sai mu ga yaya za a yi yanzu na gaba insha Allah littafi na gaba akwai al-futuhatul kubra ko shine wanda na ga muku yanzu sannan littafi na gaba al-fiyudatur rabbaniya fil ma'athir wa auradil qadiriyya littafi ne ga shi wanda kuna gani shi duk wanda ke da yana da mai yake cewa mai ga internet yana iya shiga ya ce a bashi littafin alfiyudat za a bashi shi ya karanta ya ga abin da ke ciki insha Allah ta'ala wannan littafan kenan da su ne zamu amfani eh na ɗaya da na biyu ne nan saboda yayi yawa magana shuri guda shi yasa na raba shi ba shi ba ba na Nasir Kabara bane wannan an gane ko na ɗaya daga cikin mabiyan ƙadiriya ne wanda galibi yakan dangana abin da ke ciki zuwa ga abdulkadir jelani wanda kuma mafi yawa ƙarya ce suke masa wallashi amma kuma za mu zo nan gaba mu ji bi izinin lahi ta'ala kayan fara muhadara ya kamata mu nura da wasu ayoyin alkur'ani mai girma ba don komi ba don mutane su faɗaka su kasance cikin wa'ai da'awa Allah sai an gaita da'awan manzan Allah sai an isar da ita ƙarya sai an rusa ta gaskiya sai an faɗe ta mutum ya su ko bai su ba shi yasa Allah yake cewa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود على لسان داود وعيسى بن مريم saboda mi ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه Mm.
لبئس ما كانوا يفعلون
Allah madaukakin sarki yace lu'ina alladhina kafaru ko min bani isra'il ala lisani dawud wa isa ibn maryam Allah ya tsine mu wanda yake kafirai ne ko daga cikin banu isra'il akan halshen annabi dawud da isa dan maryam saboda mi Allah ya ce zalika bima asaw wa kanu ya'tadun hakan ya kasance dangane da saban da suke yi kuma mutane ne masu wuce iyaka game da al'amarin ubangiji menene dalili kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu ba su hani game da munkari idan suka ga ɓanna shiru suke su kyale tana yawa saboda tsoro an gane ko tana yawa saboda wani sababi amma ba sa ga yin gaskiya ba sa hana munkari to mu kan ba mu fatan mu kasance cikin irin gala'anar da Allah ya musu dan duk wanda ya tarayya da su cikin aiki zai kasancewa da su cikin sakamako sai mun ga gaskiya insha Allah ta'ala bayan shi Allah ke cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون jazakallahu khairal jaza wannan sune ayoyin da nake so ya zamanto mun sanya su a matsayin shimfida kafin mu fara wannan muhadara na farko muhadarar za ta kasancewa kama haka aqida nasir kabara game da Allah madaukakin sarki me ya aqida shi game da ubangiji na biyu yaya suke game da al'amarin ubangiji wurin yi mushi ƙarya sun yi fice wurin tafka ma Allah ƙarya abu na uku rashin girmama Allah subhanahu wata'ala wannan ya zamanto kamar wani abu ne da ke gudana a cikin jininsu kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah ta'ala abu na gaba aqidan nasur kabar game da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abu na gaba da'awar cewa ana ganin manzan Allah kiri da muzu suna tattaunawa da shi irin yadda kuke hira da 'yan uwanku da abokananku abu na gaba tsarkake mutane da ɗaukaka su da ba su martaba ubangiji ko ko martabar da ba ta dace da su insha Allah haka muhadara za ta gudana bi'aunin ta'ala aqidatuhu fillah menene aqidan nasur kabara ko kuma in kadiriya game da ubangiji musulmi dai a duniya ko ko musulmin kirki su game da Allah na farko Allah shine mahalicci ko ba haka ba shi ya halicci komai shine mamallakin komai shi ke sarrafa komai wani shi bai tarayya da shi cikin komai duk abin da ke sifaci ya banta da ita to ba za ka samu ba wani cikin mutane ko aljani ko mawani ne wanda zai kama da shi Allah shi kaɗai ne cikin sufofin shi shi kaɗai ne cikin sunayen shi shi kaɗai ne cikin ayyukan shi wani baya tare da shi a ciki wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala to bar mu ji wurin ayin ƙadiriya abu ne wanda ko shakka babu cewa gaba ɗayan sufaye dukkansu kakaf ba ayin ƙadiriya ba sati jiyaniya da duk wani sufi da ka sani suna imani da aƙidar da ke cewa komai Allah ne don haka wurin ƙadiriya komai mine ne Allah ne kuma za mu zo mu ji da bakin malamansu insha Allah ta'ala wannan aqidar tana da asali tun da manya-manyan sufaye wanda yake an san su a tarihi su suka fara kawo wannan aqida na cewa komi Allah ya nuna sun ɗebo ta ne wasu daga cikin daga wurin falasifa wasu kuma sun ɗebo ta ne daga wurin kiristoci ma saboda addinin musulunci babu zancen komi eh addinin musulunci Allah nawa ne guda ɗaya ne la sharika lahu subhanahu wata'ala shugabanni wannan aqida akwai ibnu arabi ibnu arabi kushura ba ibnu arabi ba al-maliki wancan akwai alif wallam shahararre mai tafsiri ahalus sunna ne tsantsa ba wannan ba wannan ibnu arabi cikakken zindiki ne shine farko suna gaba gaban da suka kawo aqida cewa komai Allah ne bayan shi akwai ibnu sab'in bayan shi akwai ibnu farid akwai hallaj hallaj cikakken zindiki ne arne ne akan wagga aqida aka kashe shi a zamanin shi malaman lokacin shi suka yi fatawa cewa ya yi ridda kafiri ne a dawo da shi ya zo ya daina wannan aƙida bai daina ta ba sai da aka kashe shi aka mai hajji a kanta ya mutu arne ya mutu kafiri amma za mu zo mu ji ya suke kafa hujjoji da maganganun shi wanda ke nuna har yasu suna tare da shi daga cikin masu wannan aƙida akwai al-attilmisani akwai ahmadu tijani akwai sheikh ibrahim inyas akwai nasir kabara da khalifa shi karibullahi da wani wanda yake dan daudun su ne ko dan hayanin su da ake ce mishi Abdul Jabbar wanda zamu zo mu ji insha Allah cikin littafin mahaifin shi bi iznillahi ta'ala Nasir Kabara yana cewa a cikin littafin shi dake suna An-Nafahatun Nasiriyya An-Nafahatun Nasiriyya ga yana shafi na bakwai gomiya bakwai so yake nuna muku cewa ɗariƙun duniya duka guda ne busu da bambanci in ma an samu bambanci ta fuska hanya ce da tsare-tsare yake cewa isharatu na shatta wa husnuka wahidu wa kullun ila zakal jamalu ko ila zakal jamali yushiru Nasir Kabara yake cewa cikin wannan littafin nashi ku sani isharatu na shatta alamominmu da salonmu ne suka sha bamban wa husnuka wahidu amma kyawun da muke hange ko abin da muke fuskanta guda ɗaya ne shine aqidar da ke cewa komai Allah ne yace wa kullun ila zakal jamali yushiru dukkan mu zuwa ga wannan jamalin ne yake nuni kenan dukkan ku ga mun sha bamban addininmu ya sha bamban abinda muka kudurci ya sha bamban hadafi guda muke cimma shine akida dake cewa komai Allah dan ku ƙara tabbatar da dan ku ƙara samun tabbatar da cewa haka nan ne bisu da bambanci ku je ku karanta littafin Inyaso da ke da sunan Kashiful Ilbas wanda littafin ya riga ya shahara bakin mutane su Kashiful Ilbas an faidatul khatmi Abul Abbas shafi na 154 in ya suna cewa ibaratuna shatta wa ma'anaka wahidu wa kullun ila zakal kamali yushiyo kaga abiyatin kamar iri daya canjin da aka samu kadan ne in ya sake cewa ibaratuna shatta salan zancen mu ne sha bamban kawai yana nihin susuwa sufaye kenan yan dari duka wa ma'anaka wahidun amma ma'anaka guda ce yana nihin wa Allah madaukakin sarki ya ce wa kullun ila zakal kamali yushiru kowane ɗaya daga cikinmu gaba ɗaya duk da mun sha bamban zuwa ga wannan abin yake nuni aqida ta su ta wahdatul wujud kenan dan Nasir ka bare fito maka da abin hili ka gane ma watakila inda wanga zantattakan ne ba za ka iya ganewa ba yaqulu Nasir ka bare fi kitabihi an-nafahatun nasiriyya safaha ta 97 har yau dan ya fito maka da abin fili yace اعلم أن القادرية والتجانية شيء واحد ba ya fito abin hili ba ai kun shi tijaniya daga baya kun shi hukuncin su ko kun shi aqidar su ko nasir kabar ya ce ku sani tijaniya da qadiriya abu guda ɗaya ne ba su da bambanci ka iya ganin bambanci wurin aikansu wurin wanga ga zikirinsu ga tsarinsu wanga ganguna suke buga a cikin masallaci suna rawa nishi suke suna kuwa ba san me suke faɗa ba wanga kuma salatul fati gare su suna music ana gitar ana komai ana hayaniya yace abin ne suka sha bamban da salan amma hadafin guda ɗaya ne duk guda ne kaga wannan magana ta ce magana su su wanda suka kawo kayansu a cikin littafin alfiyudatun rabbaniya fil ma'athir wa auradil qadiriyya wannan littafin kenan ku tsaku shi aqida su game da ubangiji mai littafin na cewa ya kulu abdulkadir jelani wanda mun san ƙarya ce suke mishi abdulkadir jelani yana cewa allahumma mun ga safha ko wannan littafin shahi na 44 yana cewa Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaykal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin Allah da Allah wai fahimci wannan abincin ta yi kama da zuwa ce maka bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sun yi kama kashi wani irin zance ka rasa makamashi ku tsaya ku je da me yake nufi yace Allahumma lakal kul komai naka ne wa bikal kul kuma komai daga gare ka ne ko wa bikal kul komai daga kai ne wa min kalkul kuma komai daga gare ka ne wa ile kalkul komai yana komawa zuwa gare ka ne to tsaka ji mafi munin aƙida zai fito maka da ita sai ce wa antal eh kul kai ne komai duka sama kai ne ƙasa kai ne mutane kai ne dabbobi kai ne jakkai karnuka awaki wa duka a wurin masu aƙidan nan wane ne Allah ne tunda suka ce wa antal kul duk komi kai ne kenan kaga alkul tana daga cikin siyaghul umum ita ce mafi girman su lafazin kul ya shafi komai da komai cikin lafazi da alfaz da ake amfani da su don a nuna gamewa ita ce babba daga cikin babi kenan Allah komai ne wannan ita ce aqida ‘yan ƙadiriya game da wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan ita ce aƙidar musulmi? Eh? Aƙidar musulmi haka take? Ku shakka babu aƙidar da ƙur'ani ka mana ta ci karo da wannan aƙida dole mu gaya mutane ga yadda ake ciki. Wa kullul kul don ya ƙara akada maka da dukkan duka ma. Bayan ya ce maka shine komai kuma ya ƙara na komun komai ma. hada wa bi rahmatika ya rahmar rahim me haka ko shakka babu wannan ƙarya ce suke ma abdul qadir jilani kai ku bar ta ma gaskiya ce ya faɗa ahlus sunna suna da wani tsari ba su da wani mutum ɗaya da za su sha shi gaba yi magana ta cikaro da qur'ani da hadisi kuma su dauke ta sai aiki da ita babu shi ba wanda zai yi magana a ɗauke su a matsayin jagora a ce duk magana shi ɗari bisa ɗari muna ɗaukar ta mai aiki da tsari suna mu babu wannan sai wa sai manzan Allah shi kaɗai ne ma'asumi wanda baya kuskure maganganun shi ɗari bisa ɗari mun yarda da su amma duk wani duka daga cikin sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina dukkan su masu yin kuskure ne in suka yi daidai muna tare da su in suka kuskure sai mu bar musu kuskuren su mu roƙa musu Allah ya gafarta musu wannan shine manhajin wannan shine aqidan in ma a ce shi ya gai to mun baranta doga magana ba mu tare da ita wannan shine gaskiya Nasir Kabar yake cewa a cikin littafin shi Ithaful Khalaiq shafi na 162 muna ga littafi da shahi saboda dan ka tabbatar da cewa haka nan ne wannan littafin ka je ka same shi in Kano su tura Kano ko nuri Kano mafi arhauri da za a same shi Kano tura can a sayo maka shi in kana ganin ƙarya ce muke ka buɗa shahin da muka ga maka karanta zaka samu haka shine amfanin mu ba ku littafi ko mu ba ku shahi ithaful khalaiq littafin Nasir Kabarin shugaban ɗariƙar ƙadiriya Afirka wanda yanzu ƙaribullah shi ne ɗanshi wanda ke shugabancin ɗariƙar ƙadiriya Afirka shekarun baya sun ɗebo shi daga Najeriya suka kama da shi nan ziyara ya gama hayanin shi ya koma waga shekarun ma sun ɗebo daga cikin jikokin shi ya zo ya gama hayanin shi ya koma shi yasa kenan ɓannar dama da taso taso daga can sai ta zo nan kai tsaye saboda makwabtaka da kusanci da ke tsangakaninmu da mi da Najeriya yake cewa a cikin wannan littafin nashi shafi na 162 zikiri ya ce wa zikirul muhibbi zikiri na mai ƙauna ubangiji ko wanda ya kai mataki na ƙauna shi ne ya ce al'istihlak halaka roshewa da ka kai wanga matakin na almuhib to kai wannan a matakin zikirinka shi ne ka kasance ka ɓace ka narki ka shige cikin Allah shi yasa sai ce fa muqtadahu zahabuhu anil ismi war rasmi was sifa ya ce abinda wannan zikirin ke kumsa shi ne mai yin zikirin zai ɓace daga sunan shi da alama shi da siffar shi bayana ya zama kenan ya zama Allah wannan shi ne aqidar nasir kabara da yin kadiriya game da ubangiji madaukakin sarki haka rayo a cikin littafin alfiyudatul rabbaniya wannan fil ma'athir wa auradil qadiriyya shafi na 38 shafi na nawa 38 yake cewa ma'abuci wannan littafin alhamdulillahi alladhi kayyafa al-kayfa wa tanazzaha 'anil kayfiyya wa ayyana al-ayna wa ta'azzaza 'anil ayniyya wa wujida fi kulli shay'in wa taqaddasa 'anil dharfiyya godiya ta tabbata ga Allah yace wanda shi ne ya ƙaƙaita ƙaƙa kuma ya tsarkaka da a ce ƙaƙa yake aga magana mai kyau ta biyu godiya ta tabbata ga allan da ya halicci ina farko ma a san ina allah shi ya halicci gaskiya ne miyar sai ce amma wata azzaza anil ainiya ya buwaye da a ce ina yake wannan ƙarya ce saboda hadisi ya tabbatar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jariya baiwa ta zo bayan mai gidanta ya bige ta dan saboda ta yi banna manzo Allah ya tambaye ta yace mata aina Allah inda ba a cewa aina Allah da shugaban halitta bai ce ba me tace mishi ta kuma fis sama'i manzo Allah ya ce sakamakon shine a'tiqaha fa innaha mu'mina in ta ta saboda mice ce mu'mina ce wannan aqida ta cewa ba a tambaya ina Allah yake ƙarya ce to ga musibar gabana wa wuji da fi kulli shay'in allan da ake samu cikin dukkan komai haka nan ne wannan aqida to wannan ita ce aqida yan qadiriyya shugaban su Nasir Kaba har yau a cikin alfiyudatul rabbaniya shafi na 11 yana kawo wani zance abin mamaki wai tattaunawa tsakanin Allah da Abdulkadir Jilani wai me yasa annabi Musa ya doka cikin sauran annabawa ku ga amin kalimullah Allah ya tattauna da shi kai tsaye ya ji magana Allah shi yasa Allah ya ce wasu annabawan ya faddala su akan wasu me yace تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض saboda me منهم من كلم الله
Allah ya ce manzanni mun ɗaukaka wasu akan wasu suna da fifiko ba dukan su ne akan daraja ɗaya sai Allah yake su ya nuna maka wasu masu ɗaukaka sai ce daga cikinsu akwai wanda Allah ya yama magana annabi Musa na ciki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana ciki saboda Allah ya ce wa auha ila abdihi ma auha lokacin da ya hau da shi saman samai to tsaka shi ga tattaunawa ce tsakanin Allah da Abdul Qadir al-Jilani ai na ka samu ta a cikin wannan littafin al-Fiyudatur Rabbaniya shafi na 11 yake cewa thumma qala li ya ghaus al-a'zam yace sai Allah ya ce da shi wai Allah ya ce ma Abdul Qadir al-Jilani ya kai gausi mai girma ko ko mafi girma Allah ne zai ce ma gausi mafi girma wai tattamuna ce da ubangiji Allah ya ce mishi ya kai gausi mafi girma inna ahabba al-ibadi ilayya abdi alladhi kana lahu walidun wa waladun wa qalbuhu farighun minhuma ka sani cewa mafi soyuwa bayu a wurina Allah ne ke ce ma Abdul Qadir Jilani mafi mi ku faɗa an ji mafi soyuwa bayu a wurina shine bawan da yake da uba yake da ɗa amma zuciyar shi ba ruwanta da su kamar babu su ma a duniya ya yi banza da su kana ji shine mafi soyi bawa a wurin wa a wurin wa a wurin Allah bayan Allah ya ce ku girmama uwayenku Allah ya ce ku girmama uwayenku Allah ya ce ka reni ƴaƴanka ka ba su haƙƙin tarbiyya to shi mafi zaɓo bayu a wurin Allah in ji Allah yake gaya ma gausu gausu babba shine mutumin da yake da uba yake da ɗa amma zuciyar shi da ɗaya kamar babu su a duniya ba ruwan shi da su saboda mai ce bi haifu laumata lahu walidun fala ya kun lahu huzunun bi mauti walidi ta yadda idan baban shi ya mutu ba zai samu kanshi cikin damuwa ba ko takura saboda baban shi ya mutu kamar ba a yi komai ba walau mata lahu walad idan kuma dan shi ya mutu fala ya kun lahu hammul walad ba zai samu damuwa ba da bakin ciki saboda dan shi ya mutu wannan shine zababben mutum wurin Allah fa idza balagha al-abdu hadhihi al-manzila ka fa huwa indi bila walidin wala walad walam yakul lahu kufuwan ahad yace idan bawa ya kai wanga matakin zai kasancewa a wuri na inji Allah yake ga Abdul Qadir Jailani duk wanda ya kai wanga matsayin na martaban nan ta yadda baya ruwan shi da uban shi idan ya mutu ba ruwan shi da dan shi baya shin bakin ciki da damuwa idan dan shi ya mutu yace wannan mutun a wuri na zai kasancewa baya da uba baya da da kuma walam yakul lahu kufuwan ahad baya da wani abokin tarayya cikin sifa da aiki da suna kakaf bai zanwa bai mai da shawa ba ya mai da shi Allah kai tsaye wane ne wala mai kulla hukufu wani ahad Allah ne shi ne baya tarayya da kowa cikin sufofin shi cikin sunan shi cikin ayyukan shi makaɗaici ne su halin wata ce amma idan bawa ya kai wanga matakin zai kasancewa kamar Allah kenan ko ya zan Allah ma wannan shi ne ake da su wannan magana ta samu wannan martaba ta ci karo da wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma kayan shi ya kamata ta tunatar da ku ta waka da ake yadawa ta kafirci wanda ake cewa lam yalid wa lam yulad shine wa shine shehu barhama shehu baka aihuwa ba aihuwarka ƙarya ne da an taba sai su ce wannan mawaka ne ba mu da alaka da su ƙarya ce billahi allazi wasu mawakan daga cikin su sun hi malaman fahimta irin wannan akida in lokaci ya bada za mu zo mu sa waƙa su mu tarjama ta da littafan da suka wallafa don kusan sun ɗibu ta ne a cikin littafin yan tijjaniya da masu kama da su lam yalid wa lam yulad wai shine shehu barhama shehu baka aihuwa ba aihuwa ka ƙarya ce ba sai mai da shi Allah ba wagga maganar da aka gayi nan ba ta yi kama da lam yalid wa lam yulad ba shin mai lam yalid wa lam yulad ga iska ya ɗibo ta a cikin littafin sai ku gashi mana karanta muku yanzu wannan kuma ita ce aqida su game da Allah madaukakin sarki bar mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyan halitta in akwai wani wanda ya taba taka doran kasa da yafi kowa bai yi kamar manzon Allah ba Allah ya zabe shi a cikin dukkanin halitta ya duka shi ba za ka iya kamo shi ba har abada har duniya ta kase ba za har duniya ta tashi ba za a samu tsarin manzon Allah ba wurin falala a wurin Allah bar mu ji mi manzon Allah yi hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin Anas bin Malik Anas yake ba mu labari yace dakhalna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala abi sayfil qain wa kana dha'iran li ibrahim فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأنت يا رسول الله فقال يا ابن عوف إنها رحمة ثم أتبعه بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ai sun ce ko ku tattauna da taguna tsakanin Allah da wannan babban gausi zababban bawa shine wanda in uban shi da uwar shi suka mutu ba ruwan shi uban shi da dan shi suka mutu ba zai takuru ba zai damu ba shine wanda Allah ya fi so a cikin tarihin a cikin labarin haka ne ko ba haka bane to bari mu ji manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi Ibrahim wurin ruko yake wata ran ya ziyarce shi Anas ke ba mu labari sun tai wurin dan Annabi Muhammad Ibrahim Annabi Ibrahim ya karba dan shi ya rungume shi ya shinshina shi saboda su da ke tsakankanin uba dawa da ɗaya banza da shi ya yi banza da shi manzo Allah bai yi banza da shi rungumar ɗansa ya shinshina su irin yadda uba yake san ɗansa wanda ya haifa shudi na biyu da suka zo sai suka isko annabi ibrahim yana ɗauka wai ɗan annabi muhammad shine ibrahim yana ɗaukar rai bi ma'ana zai barin duniya ana sai ce kawai sai na ga manzon Allah idanun shi sun ciko da kwallaye na hawaye ana sai ce oye me yake ce abdurrahman bin auf ya ce hadda kai ma manzon Allah bi ma'ana kai fa ka hana kuka fa kuma gashi yanzu kana kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mishi ka sani wannan tausayi ne da jinkai da ke tsakanin dadawa da uban shi ya ƙara mishi wata kalma yake ce mishi ka sani zuciya ta kan takuru ta damu ko idanu su zubda hawaye ka sani lalle annabi ibrahim muna cike da bakin ciki ko lalle ibrahim dan manzo Allah annabi ya ce muna cike da bakin ciki saboda rabuwa da kai to kaga in wagga falala ce kamar da su suke riyawa kaga manzon Allah ya rasa wannan falala saboda me yayi kuka kuma ya nuna bakin ciki game da rabuwar shi da Ibrahim wannan shike nuna ƙarya ce in a ce wani abu akwai wani abin da za a yi shi a samu falala to wallahi ba za a wuce manzon Allah ba kuma duk wanda ya kuskura ya wuce annabi ibada wuta zai ku sani matin yanzu da kai annabi bauta Allah to kawai wuta kai baka da wuri aljanna yana za a sarki ba to wannan shine kenan kaga inda watsi da diya da uba karka damu da su falala ce kamar da shi gausun yace Allah shine Allah ya fi son wanda ya haka da kaga annabi ya rasa wannan falala saboda yayi kuka ya zubar da hawaye kuma ya nuna cewa game da rabuwa da Ibrahim dai yana cikin bakin ciki da damuwa kun gani ko to wannan magana gaskiya ce ko ƙarya ce da ban ji ba ko shakka ba ko shakka ba a cikin Allah ya kiyashe mu ya kare a cikin littafin al-fiyudat har yau shafi na goma tattauna ba ta kare ba tsakanin Allah da gausu gausu ya ce ya rab ya ubangiji ayyu salatin aqrabu ilaik wata sallah ce wadda idan aka yi ta za a samu mafi kusanci wurinka wata sallah ce wadda za ta sa mutum ya kasance mafi kusanci a wurinka ya Allah qala sai Allah ya ce mishi as-salatu allati fiha as-salatu allati laysa fiha siwa'i wal musalli anha ghaib sallar da ba kowa a cikin sallar sai ni mai sallar kuma bayana ko ce irin sallar sallar da babu kowa sai ni a ciki kuma mai yin sallan ma bayana so ne suke suna maka kowa Allah ne bi ma'ana shi mai yin sallan menene shi Allah ne wannan shine yake da su game da ubangiji madaukakin sarki sannan gausu yace thumma qultu sanace nace ma ubangiji ayyu saw ayyu sawmin afdalu indak wani azumi ne madaukaki a wurinka qala as-sawmu alladhi laysa siwa'i was-sa'imu anhu ghaib azumin da babu kowa sai ni kuma yin azumin bayana sun makultu na ce ya ubangiji ayyu amalin afdalu inda wani aiki ne maɗaukaki a wurinka kala alfi'lul ladhi laysa fihi siwa'i min aljannati wan nar wa sahibuhu ghaib aikin da babu kowa sai ni sawon aikin wuta ne ko aljanna ko mai aikin ma bayana da Allah kashe wannan wasanni wannan shine ake da mutane game da Allah madaukakin sarki shine suke so mu shiru akan shi babu batun shiru wallahi babu batun shiru dole mu gaya mutane gaskiya wallahi da dama daga cikin mabiyansu ba su san wannan ba suna kyautata musu zato ne muna fata Allah ya jawo su daga cikin wannan kanki abinda suka ɗauki ɗariƙa zikirin nan da aurar da komai amma ba su san abin da ke cikin ummuhata na kutub nasu shi ne muke so mu gaya musu dan su sani dan in in kunna ya jimi jiki ya tsira ma'aziratan ila rabbikum a cikin littafin Nasir Kabara wanda ke da sunan Ithaful Khala'iq shafi na 162 zuwa shafi na 163 nasir kabara yake cewa thumma inna mudawamata dhikr tuaddi ila al-mukashafat bitajalli al-anwar ila an yudrika an-nur al-haqiqi wa qala ibn arabi inna man tahsulu lahu al-mushahada la yanbaghi lahu adh-dhikr فمن حضر لدى ملك كمن حضر لدى ملك لا يليق به تكرار اسمه بل ربما يعد ذلك جنونا فالذكر إذ ذاك ذنب وإثم كثير عظيم بارك جمع ما أنا وانا ما قانا دان الله ناصر كبر يكوت أشكل لتهن شيء تحف الخلائق شو قبن طريقة كأجرية الدنيا ناصر كبر يكي تشيوا كساني دوان دي دوام ورين ذكري wannan zikirin zai kai shi zuwa ga mukashafa bi mushahada zai kai shi zuwa ga ganin Allah kiri da musu shine mushahada zai kai shi zuwa ga yayi tajalli wani haske zai bayyana gare shi kuma hasken na gaske na yaqini na hakika wanda yana nufin Allah kenan dan ya ƙara fudo maka sai ce barkashi magana ibnu arabi yace qala ibnu arabi wannan ibnu arabi zindiqin wanda a wurin shi cewa fir'auna da yace ana rabbukum al'ala yace yahi kowa tauhidi wanda ibn arabi fa kuma yanzu shine nasir kabar yake kafa hujja da shi da ibn arabi dan iska ne fa wallahi cewa yayi mutun yana samun kusanci da ubangiji ne yayin da yake saruwa da mace kai da Allah ga magana musulmi ya gaita la hawla wala quwwata illa billah to da ita ce ke da magana shi yake kafa hujja yace duk wanda ya kai matsayi mataki na mushahada ganin ubangiji ya ce bai dace bai rika zikiri babu batun ambatan Allah wurin shi ya wuce zikiri kuma zikiri kaga sallah na ciki ambatan Allah na ciki karatun alkur'ani na ciki zikiri mutalaka da muqayyid duk suna cikin zikiri yace idan ka kai mataki na mushahada saboda yawan zikiri to zaka kai matakin da menene ka wuce kai zikiri sai ce bare buga muku misali yake cewa kaman mutun ne yazo gaban shugaban kasa yace bai dace bai ta kiran sunan shi kana gaban Muhammadu Isu misali shugaban ƙasar Nijar ko kana Muhammadu Isu Muhammadu Isu Muhammadu Isu sai ce kai hakan ma za a iya ɗauka shi a matsayin hauka kake yace to haka nan ne duk wanda ya kai matsayi ya jefa da ubangiji ya wuce zikiri kenan yana ambatan Allah a wannan lokacin yace ambatan Allah hauka ne bayan haka yace kai wannan lokacin ma zikiri a wannan lokacin zinubi ne mai girma mai yawan gaske sai kawo abiyat na ibn arabi wasu waƙoƙi da ya rera don ya bayyana muku wannan ƙida ce bi zikirillahi tazdadu dhunub bi zikirillahi tazdadu dhunub wa tanṭamisu al-basā'ir wal qulūb wa tarku adh-dhikri afdalu kulli shay'in fa shamsu adh-dhati laysa laha ghurub wai da zikirin Allah ne zinubai ke karuwa da zikirin Allah ne zuciya da basira take taushewa ya ce mafificin komai shine barin zikiri idan ka kai wannan martaba ta mushahada wai dan Allah an ramma mai ka sani game da abinda Allah ya ce game da zikiri الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
الله يتي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ai mutanen kirki salihai wanda za su shiga cikin masu koma zuwa ga Allah su ne wanda suka yi imani kuma zuciyarsu ta nutsuwarin ambatan ubangiji Allah ya ce ku shurara da ku yake al'umma annan Muhammad ku shurara da zikirin Allah ne zakata ke samun nutsuwa su yi isti'inasi da ubangijinsu amma kana ji yan kadiriya suka ce zikirin Allah yana sa zunubi su daɗu kuma abin da ya fi shi ne a bar zikiri mai Allah ya ce a cikin suratul anfal aya ta biyu إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
ina ga wasu ayin ba ma sai mun fasarta su ba ranmu mu kawo aya ko goma haka ko takwas wanda za ta zama tsuwa matsayin hujja akan masu wannan aqida
أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر wala zikirullahi ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
Allah ya ce wala zikirullahi wala zikirullahi ba sai an fasarta wala ziki wala ziki wala ziki wala wala zikirullahi wala zikirullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna ara makaraka wata ayatin alqur'ani أفمن rijalun la tulhihim tijara رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء ko الزكاة farkon ta fi buyutin azina في Allah an بيوت turfa wa أذن yuzkar smu biya smu الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال rijal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة mm.
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار استحوذ عليهم الشيطان استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله mm.
أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إذا ذكر الله ya tsara mu Allah ya ce istahwadha alaihim shaitan irin waɗannan mutanen shaitan ya riga yayi ya gama da su ya kare da su ta wace hanya ya kare da su fa ansahum dhikrallah ya mantar da su zikirin Allah kuma haka nan ne saboda sun ce ala bi dhikrillahi tazdadu dhunub wa tarku dhikri afdalu kulli shay Allah ya ce ula'ika hizbu shaitan kun gansu waɗannan? kun gansu waɗancan? su ne tawagawa shaidan Allah ke a faman sharaha Allah sadarahu lil Islam أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين
laqad kana lakum fi rasulillahi لقد uswatun كان hasana لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا wannan ba ɗaya da ke bukata fasara cikinsu hadisi ya tabbatar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mathalul ladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkur mathalul hayy wal mayt wanda ke zikiri da wanda baya da zikiri wanda baya zikiri kaman me matacce ne da rayi wane ne rayaye waye matacce to wanda ba su zikirin nan masu aiki da nan duk kusan matattu ne a wurin Allah kuma su ne kungiyar shela Allah kare hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala ana inda inda dhanna abdi bi wa ana ma'ahu a yaushe idza zakarani to yan uwa ku sani masu wannan aqida ba su fita kalkashin abu guda hudu na farko tana yawa ya kasance yawa ya kasance ba su karanta alkur'ani kuma ba su fahimta qur'ani ko kuma suna karanta alkur'ani amma ba su fahimta mai qur'ani ke cewa abu na uku ko kuma suna karanta shi kuma suna fahimta shi sai dai ba su yi imani da abin da yake cewa abu na ƙarshe ko ya zamanto zindiƙai ne sun shigo da sunan musulunci don su rusa musulunci wane za mu ba su eh tun da wannan ayoyi wanga ayoyin waje suke a fili suke game da zikiran Allah da ambatan shi kuma ka gai wani abin da ya ci karo da abin da Allah ya faɗa ya ya zamanto kai jahili ne tantagar ya jahili ya zamanto ka sani ka ki sani ya zamanto mutunan banza ne ka shiga da sunan musulunci don ka rusa musulunci wannan shi ne kawai Allah ya kiyashe mai kare a cikin littafin ithaful khala'iq na Sheikh Nasir Kabara shafi na 164 zuwa 165 Nasir Kabara yana ambata mana madogar shi mafi girma wurin karbo dariƙar Qadiriyya yake cewa walam azal ولله الحمد على الأحد إلى اليوم وقد شاهدت بركة الانتساب إلى إليه وأعظمها عدم الغفلة في كثير من الأوقات والحالات بعدما وحدت الفناء فيه بحيث أني لو ذكرت حالتي معه في الحب لكفرني علماء الزمان لعدم الأثر على حقيقة الأمر وسأكوش أبنك ناصر كبريك يتشوى ya gode ma Allah saboda bai gushe ba har yau akan alkawalin kadiriya wuridin kadiriya bai bari ba ya bai tsasa ba tun da ya karbi kadiriya shine shugaban ta kenan ko yace ayi a zuwa yau a lokacin da yake da rayuwa yace kuma naga albarka mai yawa saboda dangantuwa da ne da dariƙar kadiriya yace mafi girman wannan albarkun da na gani shine ban taba samun kaina ba cikin rabkana kullum ina cikin daidai ba cikin barabkana ne ba ne ya ce ta yadda idan na ambata muku hali na da ubangiji ta ɓangaren soyayya ya ce da na gai wannan magana da duk malaman zamani na sun kafarta ne wace irin magana ce za ka gai malaman zamani ka su kafarta sai dai in wannan magana mice ce kafarci ce akwai wata mataki wani mataki a cikin addini ko wani matsayi a cikin ambatan Allah da zaka kai wanda mutanen zamaninka kuma malamai za su maka hukuncin ka kafirta to ba addini kake ba ke to wannan shine sirri da ka ji galibin yan ɗarika suna cewa a rika ɓoye shi ba a gayin sirri wannan shine sirri sirri shine mi kenan aqidar da ke cewa komai Allah ne amma kar su ce mu muka faɗa bar mu bari malaman su faɗa mana wannan sirrin da suke cewa da ya faɗe shi yace ai yace da ya faɗe shi da mutanen zamani sun yi me sun kafirta shi to sai bai faɗa ba to bar mu shi wani daga cikin sufa ya zo ya faɗa hallaj fitaccen zindiki ne a lokacin shi wanda an kashe shi yayi ridda ya mutu akan kafirci bisa wannan akida yake cewa a cikin diwanin shi shafi na 28 yake cewa kafartu bidinillahi wal kufur wajibun alayya wa inda almuslimina qabihu kafartu bidinillah na boye ne nayi sutura da addinin Allah saboda alkufar na yana nihi as-sutra na boye ne nayi sutura nayi riga ne da addinin Allah kuma kasancewa in yi haka wajibi ne kun gane ko yace wajibi ne a gare ni amma wurin musulmi abu ne mai muni har da bai gai abun ba ko to bari ku je gai abun a wani wuri na daban bi ma'ana yana nihin sufaye suna gain wasu abubuwa ne na musulunci a zahiri don ku yarda da su amma a cikin su ba musulunci saboda in ya hito ce muku arne ne za ku watse ku bar shi ko ba haka ba amma da shi ake sallah azumi zakka hajji kawai na addini da shi ake amma ya ɗauki musulunci ne a matsayin kariya don ku bi shi amma daga ciki ba musulunci ba ne bari mu shi hallaji ya gaya mana menene suke ɓoyewa cikin zuciya menene nasar kabara ya ɓoye menene shi ma yake ɓoyewa har yana ganin cewa dole ya ɓoye shi hallaji yake cewa a cikin diwanin shi shafi na sha shidda ya ce ra'aytu rabbi bi- bi'aini qalbi bi'aini qalbin fa qultu man anta qala anta yace naga Allah da idona na zuciya da na ganshi sai na ce Allah kai wane ne sai ce ni ne kai abinda suke fito boyewa ya fito ko bai fito ba menene suke boyewa kenan eh kafirci ne tsansa ya ce ya ga Allah da idan shi na zuciya da ya ganshi sai ya tambaye shi waye kai sai ce ni ne kai bai ma'ana da shi da shi kin duwa ne ne Allah ne wannan shine aqida su game da Allah madaukakin sarki Allah ya kiyaye mu ya kare har yau baran ƙara kan muku ta magana shi mai muni shi hallaji yake cewa ma kana fi ahli as-sama'i muwahhidun mithlu iblis yace kakab wanda ke sama babu wani wanda iya kaɗe ta Allah wanda ya san haƙƙin Allah kamar shaiɗa da Allah yanzu ga magana me me wace irin ma'ana zamu ba la haula wala quwwata illa billah to wurin yin wannan wurin wagga maganganun raddi ba ba za- ba sai ka ba kanka wahala ayoyi zube cikin Qur'an da suke nuna cewa ƙarya ce a ce komai Allah ne Allah nan guda ne hadisai zube ba adadi kai ba a turo ma manzan Allah ba a doron ƙasa sai dai yanzu ya ce ma al'umma Allah nawa ne ɗaya ne walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut shi yasa aka turo eh, kuma an ce Allah duka komai Allah ne ba zai taba yi ba shi yasa Allah ya ce wa man adallu mimman ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون Allah ya ce wa man adallu babu wani wanda yake mabaci wanda ya kai bata wanda zai rika kiran wani wanda ba Allah ba sai ayat take nuna maka akwai Allah kuma akwai me ban ji ba wani Allah wa man adallu mimman yad'u min dunillah ashe akwai Allah kuma akwai dun dunillah al sama Allah ce ko dunillah ce ku fada an shi ƙasa Allah ce ku duni lahi ce annan Muhammad Allah ne ku duni lahi annabi Isa Allah ne ku duni lahi duk wani wanda ba Allah ba duni lahi shi ke nuna maka kenan aqida a ce komi Allah ne ƙarya ce kuma kafirci ne tsantsa wanda ko shakka babu a cikin kafirci aran ma dan tsaya kaɗan da Allah saboda lokaci ya ta yin ɗan abin da ke so Allah madaukin sarki yake cewa Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine mahaliccin dukkan komai kuma akan komai shi wakili sai aike nuna mana akwai wanda ya halitta kuma akwai me abinda aka halitta kaga ba komai bane Allah ko shakka ba kai Allah ke cewa wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an innal insana lakafurun mubin sun sanya ma Allah wani bangare na yanki sun ce shi ma abin Allah ne Allah ce lalle mutum lakafur mai tsananin kafirci ne kuma kafircin shi ma mubin bayyane ke zahiri wanda ba ɓoye yake a hili yake wannan shi ne mayar da martani ga duk wanda ya kudure wannan aƙida ba shi ba musulunci wallahi ko yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi ni yana la ilaha illallah in dai bai kafirce mu wannan aƙida ba kafiri ne koma wane ne sai in ya tuba ya daina wannan aƙida ta ce komi komi Allah abu na bi ƙarya da suka shaharar yi ma- ta- ga- wadda suke yi ma Allah madaukakin sarki zana takaita duk da haka saboda ganin cewa dare yayi Nasir Kabar Nasir Kabar yayi fice ko ko shuga- shuwa- shugabannin dariƙa Qadir sun yi fice wurin tafka ma Allah ƙarya. Dan haka Nasir Kabar na cewa a cikin littafin shi Al-Nafahatun Nasiriyya shafi na 107. Qala Abdul Qadir yace Abdul Qadir Jilani yace manin tama ilayya qabilahu Allah. Duk wanda ya shiga dariƙata to Allah zai karbe shi. wa taba alaihi kuma zai yafe masa dukan laifinsa wa in kana ala sabilin makruh ko da yana bisa tafarki na banza inda ya ce shi dan kadiriya ne to Allah zai karbe shi kuma ya yafe mishi laifinsa yace wa huwa min jannati ashabi kai zai shiga cikin aljannan mutane na wa anna rabbi azza wa jalla wa adani yace Allah madaukakin sarki yayi mini alkawali wa yake cewa haka Abdul Qadir Allah yayi mini alkawali an yudkhila ashabi wa ahla madhhabi wa kull wa kull muhibbin li aljanna ya shigar da abokanaina da duk wanda ya bi hanyata da duk mai suna Allah zai sa su aljanna kai ƙarshe ce tuba liman ra'ani aljanna ta tabbata ga wanda ya gani aw ra'a man ra'ani in bai samu dama gani na ba to ya ga wanda ya gani ne wai a siyasanci so suke duka hukuma yan dariƙan mi kadiriya to yanzu baka ga abdul qadir jilani in ka tsaya cikin ahlus sunna fa ba za ka samu wannan falalar ba dole ka nemi wanda ya gami ya ga abdul qadir kuma ba za ka same shi ba ko ina sai ina can wurin ya ce aljanna ta tabbata ga wanda ya gani ko ya ga wanda ya gani kai abun ma yana so ya ƙara faɗaɗa muku sai ce aura amarra amarra ani ko ya ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya gani da ‘yan aljanna wannan karama ta ƙarya shugaban halitta bai same ta ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ke nuna haka hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih bukhari wai sun san sahih bukhari mutanen nan kuwa kun san sahih bukhari in akwai wani littafi mai inganci a doron ƙasa bayan alkur'ani babu kamar sahih bukhari to manzan Allah ke cewa a cikin sahih bukhari lokacin da Allah ya sabkar da wannan aya wa anzir ashiratakal aqrabin manzo Allah sallallahu alaihi ya hau dutsin Safa yayye kuwa da babban murya yace ya ma'shara quraish aw kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum ku ceci kawunanku ku fanshi kawunanku daga wuta la ughni ankum min Allah shay'a bazan iya barkata muku komai ba a wurin Allah ya abdima ya bani abdimanaf la ughni ankum min Allah shay ya ku banu abdimanaf dangin shi ne ɗan wanshi ne bazan iya wadatar da ku ba gaban Allah da komai ya safiyatu ammata rasulillah ya ke safiya yar uwan manzan Allah la ughni anki min Allah shay wallahi gobe kiyama bazan amfana miki komai ba wa ya fatimatu binta muhammadin sallallahu alaihi sallama salini ma shi'ti min mali la ughni anki min Allah shay'a duk abin da kike so na dukiyata roƙan na zan baki amma a lahira ban iya amfana miki komai in ya kasance manzon Allah zababbe daga cikin halittun Allah wanda Allah ya yabe shi ya mushi tazkiyar da babu wanda ya sai ya maimaita irinta dan yabon manzon Allah in ya kasance haka shine halin shi yaushe wanda ya ga abdulkadir ko ya ga wanda ya ga abdulkadir ko ya ga wanda wanda ya ga abdulkadir zai shiga aljanna in manzan Allah ya rasa haka zai yi wannan shi zai nuna maka ƙarya abin da suke faɗa wallahi ƙarya ce suke annabi sai da kiro mutanen da mafi soyuwan mutane wurin shi fatima annabi yana ji da ita cewa wani bangare ne kamar wata tsoka ce a cikin shi tare da kai ciki ce cikanki tashi bauta ma ubangiji gobe kiyama ban muke amfanin komai kasancewa ki yar manzon Allah in biki ibada ba ba ki da wani tsira a wurin Allah dan haka ta shike bauta mu Allah shikenan kai sai kaga Abdul Qadir ka shiga aljanna sai kaga wanda ya ga Abdul Qadir ka shiga aljanna sai kaga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ga Abdul Qadir ka shiga aljanna haka dan uwan shi in ya sai ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fil jannati al khuld bila buhtan idh annani khalifatu tijani mawhibatun min ahmad al adnani haka in yasa yace duk wanda ke so na ko wanda ya ganni to zai shiga aljannatul khuld kuma wannan zancen jin yasa yace ba ƙarya bace wallahi ƙarya ce yake ko shakka ba wannan sune da awar da suke yadawa game da yin Allah ƙarya wai wannan alkawali ne fa tsakanin Abdul Qadir dawa da Allah gaskiya ne Allah kare mu kiyashi nasir kabara yake cewa a cikin littafin shi a riyadul baziya shafi na 181 ya ce wa nukila anna malakal maut قبض أرواح سبعين ألفا من مريد التج... الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه في آن واحد في مشرق الأرض ومغربها فقال قب... ف... ف... فما قبض روح شخص من, من السبعين ألفا إلا وجد الشيخ عبد القادر الجيلاني عند رأسه يلقنه الشهادة نصر كبري كي لا برتمون لا باري أبو ماماكي أشكل التانش أرياد البازوية شافين إريو 81 ya ce Allah an nakalta wani labari cewa mala'ikan mutuwa ya karɓi mutum ɗaya-ɗaya har dubu saba'in daga cikin ɗaliban Abdulkadir Jelani a cikin gabascin duniya da yammacinta. Ya ce, amma ba wani daga cikinsu wanda shi karɓar ran shi, sai ya tara Abdulkadir zamanin wurin shi yana ce mashi ce la ilaha illallah. Cikin dubu saba'in kinnan, babu ɗaya daga cikinsu da mala'ikan zai karɓi mutuwar shi sai ya tara Abdulkadir zamanin a wurin yana ce mashi ce la ilaha illallah. fa'in da zalika ƙalar malak a wannan lokacin da sai mala'ika ce ya rabu ya ubangiji kamlaka min abdulkadir aljilani fil ar wai abdulkadir jilani nawa ne gare ka cikin ƙasa yi a dole yi mamaki mana ya ce ya ubangiji na abdulkadir jilani nawa ne gare ka cikin doron ƙasa mutum dai dubu saba'in aka karɓi rayuwar su lokaci guda kuma a wannan lokaci tan guda fa in a ce misali da ƙarhe takwas na sahi aka ɗauki ransu wannan lokacin to kowane mutum sai da aka iska abdulkadir wurin shi yana ce mishi ce la ilaha illallah sai ce mai Allah wai Abdul Qadir Jilali nawa ne gare ka a doran kasa fa qala lahu wahid Allah ya ce mishi Abdul Qadir kin nan guda ɗaya ne fa qala malakul maut sai malaika mutuwa ya ce ma Allah fa ma qabattu ruha ahadin minhum illa wajadtuhu inda ra'sihi yulaqinuhu shahada yace ban samu ɗaya daga cikin su ba wanda naji karɓar rayuwar shi sai na samu malaika mutuwa yana ce wai na samu Abdul Qadir yana ce mishi ce la ilaha illallah fa qala Allahul azim kaji wata riwaya ta ƙarfi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya azra'il ya kai azra'il innal arda turran ja'altuha fi katfihi kas-sa'ifati yatasarrafu fiha kayfa yasha yace kaga kasan nan gaba daya na maida mishi ita a matsayin takarda a kafada sai yana abin da ya ga dama a cikin ta wai duniyar nan gaba daya Allah ya maida mu Abdul Qadir Jilani ta kama tsayar takarra a gaban shi abin da ya ga dama ne ke cikin ta yanzu da Allah ba allantar da shi bane ba kai yanzu wanga baya jin kumi ya kawo ga labarin a cikin littafin shi ko cikin dandali kun shi irin gazancan masu shuraren dandali Allah sauka yake abin tambaya wasu saboda mai 'yan ƙadiriya suke sa tsanwan tufafi ko buga sana sa tsanwan tufafi ba ko tsanwan hula ko tsanwan rawani ko tsanwan teni 'yan makarantar su ma ku diba ku ni ku nazari ga makarantar na 'yan bida a galibi za ku ga tenin su na maza da mata da na yara wani kala ne tsanwa ne to aƙida ce ba wai kawai ba ra'ayi ne a ba ra'ayi ba aƙida ce wallahi abin da ke nuna haka nasir kabara a cikin littafin shi annabhatun nasiriya babi na hudu shafi na 106 zuwa shafi na 107 yake cewa qala sayyidi muhammad bello maulana sheikh usman fi kitabi miftah as-sadad ko sidad qala sheikh abdul qadir jilani yace abdul qadir jilani yace lakum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirati min allahi alaina bi nisfi al-ard abdul qadir yake cewa yan qadiriya kuna da al-bushr mai girma daga Allah akan mu zai ba ku rabin ƙasa na adadin mutane ya ce wa in sha Allahu yu'tina nisfal janna yace kuma Allah ya so zai ba mu rabin rabin aljanna kamar da ya ba mu rabin duniya yace wa atla ash-shaykh abd wa tala ash-shaykh Abdul Qadir Jilani ala al-lawh al-mahfuz فوجد فيه مكتوبا خلعة خلعة الخضراء بقية من خلع المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من السندس الأخضر علامة لعبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وقال لأتباعه اجعلوا رايتكم الخضراء وعلامتكم الخضر يتشي نا عبد القادر الجيلاني ياليك لوح المحفوظ كن لوح المحفوظ ايه wanda ke can sama a wurin Allah wanda komai akwai shi Allah ke bada labarin shi ke cewa la ya masuhu sai Abdulkadir ya leƙa gani a ciki da ya leƙa sai ga cewa ai lokacin da aka yi isra'i da miraji da manzan Allah ya je ne da tsanwayen tufafi don haka tsanwayen tufafi sauran kayan annabi ne sai yake ce ma mutanen shi ku mai da alamomin ku tsanwaye da tufafin ku tsanwaye kaga ashe kayan da suke sawa aqida ce kuma shi ke nuna mana suna bibiyar littattafansu sun imani da abin da ke ciki tana ga yana aikace mana gani rashin girmama Allah madaukakin sarki wallahi ba su girmama Allah inda suna girmama Allah wasu abubuwan da ba su gaisa Nasir Kabara a cikin littafin shi a Riyadul Bazawiyya shafi na 180 yana gayan falalar wanda suke cikin yan dariƙa Qadiriyya yake cewa wa qala radiyallahu anhu law an istahayaytu min rabbi azza wa jal la akhrajtu al-jannata li ashabi fi ad-dunya qabla al-akhirah yace wallahi in ba dan ina jin kunya Allah da Allah yake fa in ba dan ina jin kume shi da na fuddu aljanna nan duniya mutane na su shige ta kahin tashin kiyama da Allah yanzu ku girmama Allah cikin wanga ko kai yanzu abokinka wanda yake aminin ka ne in kaga ka ga mai haka tayi zahi wani in ba dan ina jin kume ka ba da nayi kenan ka kiyaye ko ba haka ba to yace in ba dan yana jin yaunin Allah ba yana jin kunya shi da tunan duniya zai fuddu aljanna yan kadiriya su shige ta batun tanadin da aka yi da ya kwanci kenan umarnai kuna ta sallah kiyamun laili ta hajjuri tarawi an hudu ta na duniya an shiga to me saura kenan ku tattara ku ta yadda za ku ke ko ba haka ba la haula wala quwwata illa billah wannan shine akida su kuma shi kawo a cikin littafin shari'atul bazawiya shafin 180 to ya yiwu kamar da suka saba su ce kai ku ba ku fahimtar maganganun sufaye ko ba haka ba ba ku gane littattafansu larabcinsu ma ba ku gane ya saboda duk littattafan suna da kwat to bari mu bar shehun ɗariƙa ƙadire da kan shi fasarta mana wannan abubuwan saboda mu a sabke mana yauni bari mu ji daga bakin nasir kabara da yaran hausa nasir kabara ke cewa a cikin littafin shi diwanin haƙa'iƙ islamiyya fi lisan iqlim na maziya al-hausawiyya ko al-hausawiyya shafi na hamsin daidai ya ce ba dan kunyar sarkinsa ba ya sayo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadiri ya tsira sa'a ba su cimma ba ba fasara abin da ya gabata ba ne ba to ku da da littafan ku ke da kwad wanda ba wanda san kwad kin sai ku ga ɗaya daga cin ku ya buɗe mana kwad kin nasar kabara ya buɗe kwad kin kuma ina gan akwai wani ɗan ƙadiriya da ke buga gaba da cewa shi shehu ne bai kai nasar kabara ba in ya isa ya ce ya hishi a garin gamshi to ya bude mana kwatkin kowa ya shiga ba dan kumiyar sarkinsa ba ya sayo aljanna gaba mu shige ta anan ba fargaba dan girman ba wai dan girman Allah ba dan girman Abdul Qadir ta haula wala quwwata akwai tawaka da yake yi saboda rishin kunya ga ubangiji da rishin girmama Allah shi na sarka bara a cikin waka Allah yake kira da suran maimuna Allah yake kira sunan wa ka cikin asma Allah al-husna ka taba jin maimuna eh to Allah yake kira da sunan maimuna wanda ya kamata da mu sanya muku sautin kushi na dan shi da yake rera waka uban shi shine kabara yana kiran Allah da sunan wa a Abdul Jabbar ko shine ya rera waka yana kira Allah da sunan wa maimuna bar ku ji waka da kunnin me yake cewa yadda yake faɗa ta shine ko wannan shine dan shi Abdul Jabbar da yake rera waka uban shi a cikin masallaci kuma uban shi yana kiran Allah ne da sunan wa Maimuna subhanallah sarki ya tabbata ga ubangiji Allah ne Maimuna Allah ya kaku yi da yariya kaku musu izgili ku gode ma Allah da ya hauda ku kan tauhidi da fahimta daidai su da Allah ya batar da su Allah maido su kan daidai bari ku ji waka baban shi ke cewa Nasir Kabara a cikin littafin shi Diwanul Haqa'iq al-Islamiyya shafi na shafi yace labbaiki ya labbaiki ya labbaiki ya maimunatu duka kullihinmu gaba ɗaya ki ne mu maimuna ranar alastu bi rabbikum ranar alastu bi rabbikum muka kulla sharaɗin maimuna ranar alastu bi rabbikum na gaida ke maimunatu ranar alastu bi rabbikum kin tara kowa maimuna ranar alastu bi rabbikum kin tambayo ya munatu kika ce alastu bi rabbikum muka ce bale ya munatu wane ne yayi wannan aikin ya tara halittun shi gaba ɗaya ce alastu bi rabbikum qalu bala shahidna amma yanzu mai mana ce kika ce mu kawo alƙawar muka ce na an maimunatu labbaiki ya labbaiki ya labbaiki ya maimunatu yanzu da Allah akwai girmama ubangiji cikin haka wace kashewa ya raya hmm? amma kana ji ta kashe ta raya munatu wannan shine aqida su game da Allah kuma kiran Allah da sunan mace abu ne shahararre a wurin sufai idan ka bibi littafin zaka ga sana ambatan Allah da sunan me mace kai Allah ya ji haushi da aka ambaci mala'iku kuma aka ce ‘ya'ya ne mata na Allah bai ji daɗin haka ba ta ya za a ci mishi mace kuma ta ya za a kiran shi da sunan mace a mala'ika ko? wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadun rahmani inatha mai Allah ya ce a shahidu halkahun satuktabu shahadatu mu yus'alu wallahi za a tambaye su ranar tashin kiyama ba suka ce mala'iku ba ƴaƴan mata ne kuma ƴaƴan Allah ne kuma mata to ina ga wanda ya kira Allah da sunan mace me ya kai haka muni akwai girmama Allah a ciki to wannan shine aqidar shugaban ƴan kadiriya a Afirka na Sarkabar Allah ya kiyashe mai kare aqidar shi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqidar shi wurin aqidar Nasir Kabar da ƴan kadiriya wurin manzon Allah shine shine Allah kawai sau da duk abin da ake yi ma Allah shi kadai manzan Allah suke yi ma lokaci ya yi a ɗan haƙuri da Allah ka nasiru kabar ke cewa a cikin littafin shi da ake ce mishi hada kitabu tawassulaini al'azimai tawassulaini al'azimai wanda ya shahara garin gankaji ana rera waka ana jin daɗi za ka yi mamaki wannan watar mu ma lokacin muna cikin gawaya da halaka ni da malam bashir mun halarci bude masallacin tasha muna zama ana rera muna jin daɗi muna kaɗa kai ba san inda aka sa gaba sau da waka idan kashi ta wallahi daɗi gare ko wani ya shahara ma da sunan waka ake kiran shi anwaru anwaru wajhika rahat ana ji ana abun nan to billahi allazi shirka ce da kafirci cike da ita Allah a cikin littafin yake cewa wajadtu rasulallahi akbaru malja'in wa afdalu marjuwin likashfil mulimmati yace na san manzon Allah shine mafi girman inda zaka fake idan kana cikin matsala yace kuma na san manzon Allah shine mafi girman abin kamna kuma shine mafi girman mai yayi duk wata matsala da balaki wannan ayyukan wane ne manzon Allah yana haka manzon Allah yana yana yana yana wannan maganin matsalolin nan Allah madaukakin sarki ke gai game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولا أقول لكم إني ملك فرقوا آية أرم بانيتا ولا أقول لكم عندي خزائن الله كو ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku Allah ya ce ka ce mu al'umma ka qul inni la amliku lakum darran wala rashad ni manzan Allah da kuke gani na ba ni mallaka cutarwa game da ku bale in cutar da ku kuma ban iya shirya kowa daga cikin ku shirya ta taufiki wannan aikin Allah ne kuma yanzu a zuwa cin manzan Allah haka wannan addini ne manzon Allah mun san da cewa shine zababben halittu na Allah Allah ya ɗaukaka shi ya girmama shi kai Allah ya ce in ma baka bi shi ba ba za ka shirya ba shi yasa ya ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al balaghul mubin ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim duk da haka bawan Allah ne manzan shi ne baya da haƙi cikin sufofin Allah ko guda shi yasa ya ce tabarakan ladi nazzalal furqana ala abdihi bawan shi ne ba Allah bane ba li yakuna lil alamina nadhira to kaga wannan shine aqidar su game da Allah zan wuce sauran da dama saboda ana nuna lokaci yayi aqidar shi game da Usman dan Fodiyo wallahi Usman dan Fodiyo ma bauta mishi yake dan hakkukan ire-iren mu ya kai wurin Usman dan Fodiyo ya ce wallahi ko su mutane suna nan masu wuce iyaka masu kokarin su sa fitina cikin addini ya ce kama na maganin su ya kai dan fodiyo dan fodiyo fa bayana ya mutu yana jin shi baya jin shi baya bai san me yake faɗa ba shi yasa Allah ya ce in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bimi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir ba su ji Allah ce kaddara ma sun ji ba su iya amsawa shi yasa in zaka kiran wani da biyan bukata dole ka kira shi da irin bukatar da ya iya biyan ta ba wadda ta hi karhin shi ba irin ta Allah wana ba ni kaza taimaka min da kaza yanzu kuma ya kasance yana jin ka yana ganin ka yana nan inda kake kuma ya iya biya ma bukatar da ka kira mutum ka ce taimaka min da abin da ka san ya iya biya maka amma yana libya ka yi shirka saboda baya jinka to ire-iren mai ke kai kuka wurin mai yake ce mishi usman dan fodi ganin manzo Allah kiri da muzu nasir kabara ya yi bayanin cewa suna ganin annabi kiri da muzu kamar yadda ya ba da cewa abdulkadir ya ga annabi kiri da muzu ido da ido kuma sun tattamna ta baki haka kamar yadda muke magana da kuwa wannan aqida duk wanda ya shurari kasatkin da aka yi akan Ibrahim Inyas a kotun musulunci ya wadace shi ya za a yi kaga manzon Allah bayan ya shekara kusan dubu da mutuwa kuma gani ido da ido jama'a wane ne sahabi a wurin malaman hadisi wanda ya haɗu da manzon Allah ya yi imani da shi ya mutu akan haka to kenan ina in haka nan ne kaga Abdulkadir Jilani wane ne inyas sahabi ne sau da ya ga manzo Allah amina ya ce a kyauta ba shi ya zami kenan sahabi kenan sahabbai ba su yankewa ya zuwa tashin alkiyama tunda kullum ana ganin wa manzo Allah kuma sun yi imani da shi ba daɗe ba ka samu wata sayyadawa take hasana wadda kalkashin irwan ga akidar ta ɗebo ta ta shekara uku manzo Allah shekara shidda yana zuwa wurinta ta shafa gashin kanshi ta kishin gida a jikin shi wallahi in ka ganta wata kazama in aka ce a gidanku ce baka yarda Allah kuma gafalar da ta samu wallahi da dama da cin sahabbai ba same ta wane ne shafa kan manzo Allah a tarihi cikin sahabban manzo Allah in ka samu sa daidai ne amma ya ta shafa kan manzo Allah ta jingina ga jikin shi shekara shida wasu matan nashi ba su shekara shida da shi ba watakila to wannan shine natija abinda suke yada mutane a duniya dan su birkita hakikanin addini su kawo wani abun da ba addini Allah ya kiyashe mu ya kare abu na karshe da zarihiya da shi tsarkake mutane da ba su matsayin Allah wannan yana ganin wasu ma ba sai mun fasara su ba amma tsaya ku ji su Nasir Kabar yana gai a cikin littafin shi An-Nafhatun Nasiriyya shafi na 109 wa min yace daga karamomin nan a abdulkadir jilani quwwatu tasrifi fil imdad fil hayati wa ba'da al-mamat karfin tasrifi wurin bada taimako a raye da bayan mutuwa kun san tasrifi kun san tasrifi eh jujjuya al'amura da kasa duniya da ba kowa abin da ya dace da shi kawo dare safiya a tashi wani cikin murna wani bakin ciki wani samu wani rashi wani waye wani waye wannan sha'anin wane ne to yace Abdulkadir Jilani daga cikin sha'anin shi karhin tasarifi da ran shi da bayan ya mutu har bayan ya mutu yana tasarrufi cikin kauni shi yasa suka halatta ma kansu kiran shi da roƙon shi kuma bayan Allah sauda aqida su yana nan kuma yana jin su ya iya biya musu bukata Allah kiyaye yace wa minha annahu yatasarrafu fi diwani salihin ba'da mamatihi yace bayan haka yana tasarrufi yana kai kawo a cikin register ta mutanen kirki bayan ya mutu akwai register ta mutanen kirki tana cewa Allah to yana tasarrufi cike goge wanga ya ƙara wanga ya shigar da wanga ya fitar da wanga har yau yake cewa wurin tsarkake abu da yace wa annahu lam yulammin bi dhanbin qatt wa huwa ma'sumun umruhu min danasil ma'asi ya ce tun da abdulkadir yake bai taɓa yin laifi ba ko ɗaya kai ya ce ma'asumi ne daga yin laifi kwata-kwata waye ma'asumi daga laifi ku faɗa yanzu sosai manzan Allah su kuma da ka taɓa su sai ka ji an mu maliki akwai mai fatawa su gidan radio da an ce musu mu fatawa mu ma akan maliki ya ce to bari mu shi miye aƙida imam malik game da ma'asumi imamu malik rahimahullahu ta'ala ya zo a kan kabarin manzo Allah ya tsaye ya ce kullum minna yi min kalamihi wa yurad illa sahib hafin kabar suna ce ‘yan malikiya ne ko? imam malik ya tsaya gaban kabarin manzo Allah salasan ya ce dukkanmu da kuke ganin mu nan suwa yake ni suwa kenan malamai fitattu cikin ilimin tsoron Allah ya ce za a yi ɗaukan maganan mu wata magana kuma a yadda ta saboda ba ta dace da daidai ba sai ya ce sai ma abucin wannan kabarin wa kenan to ga wani masumi irin manzo Allah shine Abdul Qadir Jilani kamar yadda Nasar Kabar ya faɗa zai yi kaga yana nuna maka kare cewa su ƴan malikiya ne dan haka duk littafin zaka ji ana gani ba a Sheikh Muhammad Nasir Kabara Muhammad al-Mukhtar al-Maliki al-Ash'ari al-Khumairi as-Sanhaji al-Qadiri dishi kada ga musulma to ba malikiya bane ƙarya ce inda malikiya ne da sai koyi da Imam Malik a cikin cewa babu ma'sumi sai wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin fiyuzatar rabbaniya yake cewa game da abdul qadir jilani ku tsaya ku shigo ga tamatul kubra wa a'lamu ko na ga safha ko ban gaiba yace wa a'lamu nabatal ardi kam hiya nabitun wa a'lamu ramlal ardi kam hiya ramlatin وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هي موجتي كم هو موجتي mun san me yace yace abdulkadir wasu ke dangana mu ga magana na san adadin tsirran ƙasa tsiro nawa ne kun san tsirran ƙasa duk wata shibka da za ta hito a doron ƙasa yace ya san adadin su ta fuska ƙididdigewa kai ya ce ya san adadin rairayi da ƙasa a duniya kakaf ta fuskar lissahiwa kun san ƙarshe mai ce wa a'lamu ilmallahi uhsi hurufahu na san ilimin Allah kakaf zan iya lissafi ilimin Allah ta ɓangaren harfan shi gaba ɗaya ya san ilimin Allah kakaf wane ne isa ya san ilimin Allah an yi wannan mutane suna karanta alkur'ani mi Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a ba su isa su kewaye wani abu kaɗan ba daga cikin ilimin Allah sai abin da su sani kai ka ce mana ka ya san ilimin Allah ya ƙididdige shi ta ɓangaren lissafi wannan wani irin rashin kumiya ne wani irin rena ubangiji ne wani irin ba mutum matsayi ne na Allah ko shakka babu wannan aƙida kafirci ce duk wanda ya ƙudurce ta wallahi ya kafarta ba shi ba musulunci kuma wane ne zai san adadin ƙasa da rere ta fuskar yawa da ta hanyar kilgewa akwai shi wallahi babu shi sai wa wane ne a san adadin komi da komi a duniyan nan ku bari qur'ani ba mu amsa Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ard wala ratubin wala yabisin illa fi kitabin mubin babu wani abu da ke boyuwa cikin ilimin Allah babu a duniyan nan Allah ya san komai ba wani abin da zai boyi kalkashin ilimin shi ko sanin shi ko jin shi ko ganin shi subhanahu wataala Allah ke cewa liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adadan Allah ya san komai ta fuskan mi kididdigewa da adadi wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتش وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن وعبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا wa kullum a tihi yau malkiyamati farta Allah ya san komai ta fuska adadi da lissai sai Allah wane ne ya san adadin kasan ba Allah ba yanzu wannan shi ne matsayin abdulkadir san ba annabin ga matsayin billahi da zibi su ba shi ba amma ga abdulkadir ya san adadin rairai ya san adadin bahari ya san adadin ilimin Allah gaba ɗaya la haula wala quwwata illa billah wallahi wannan magana mafi girman zato ƙarya ce suke mishi kuma bari ma a ce ba ƙarya ba ci san iya cewa shi ya faɗa to ko shi ya faɗi shi ba mu tare da wannan magana ba mu imani da ita ba saboda ta ci karo da mafi girman wahayi shine alqur'ani mai girma Nasir Kabar yake cewa a cikin littafin shi Diwanul Haqa'iq al-Islamiyya shafi na 56 yace da ruwa tsaya ya tsaya yace gurgu tsaya ya tsaya ya tashi gabansa ya yi tafiya ya zabura ko ina da ina wai wannan daga cikin karama abin kadarci ana ruwa ce ruwa sun isa kawai sai ruwan ya tsaya guraguna zama ce ku tashi suka tashi suka yi ta tafiya wake yi ruwa wake tsaye da su kafaran ƙurasha ma sun yi mani da wannan wala in sa'altahum da za ka tambaye su man nazzala minas sama'i ma an fahiya bihi al-ardh ba'da mautiha la yaquluna Allah ka zo ka ce mana Abdul Qadir shike ruwan ruwan sama ya tsaya wannan kaga ku shakka babu ƙarya ce shi yasa Allah yake cewa afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun law nasha'u laja'alnahu ujajan falaula ta shiko Allah ke Nasir Kabara na cewa a cikin littafin shi diwan al-haqaqil islamiyya shafi na 55 kashin kaza da an ka dafe ya tara kashinta dan sharafi ta tashi saboda ta tashi ta tashi saboda shi ta dafe ta gaggame kenan gare shi maɗanfarar masana kaza ce ce kammala cin kaza kuma ya tattara kashin ta ya game ya ce tashi ta zan kaza kawai ta tashi ta zama kaza lokaci abu ne a wannan ma ya bai bukata wanga kama yana nihin kenan ya iya ta da mi matacce bayan ya yi mi ya yi ya mutu wanda kokari ya ce wannan annabin isa ma da ya haka mu'ujiza ce kuma da izinin allah ya yi don haka sai ya ce in na yi abun ma bi izinin lahi ba wai da izinin shi bane amma da kadari cika za gama ce tashi ta tashi ta tafi haka muna saman ga karamomin sai mu kai su mayan kawurin tarin kasusuwan nan su tada mana su dabbobi a yaɗa cikin gari a ci gaba da amfanuwa da su wanda kuma kaga ƙarya ce ba zai taɓa faruwa ba wannan magana ta ƙarshe da zarihiya da ita yaban baban shi da yake yi ka san nasir kabara kabar uban shi shi ma waliyi ne ku tsaku shi abin da ya ce game da kabara uban nashi kenan kakansa abdul jabbar yawa ya kulu nasir kabara fi kitabi diwan al-haqaiq al-islamiyya shafi na 81 yana ambatan karama ta kabara uban shi kenan yakan taka ma'u yakan hauhawa'u yakan taka ma'u yakan hau hawa'u yakan ga siraɗi waliyin kabar yakan yi tahiya bisa bahar bisa ruwa bisa teku masu batu kun huta an gane ko kuma yakan yi tattaki bisa iska masu jirgi kun huta kuma yakan hango saradi da aka aje wanda kowa zai taka shigo ba kiyama waliyi na kabara shine shine nasu wanga kabara kenan baban shi ya mika hannunsa ya karbo gurasa a makka ya bai wa mutanen kabar yakan nuna ka'aba daga inda yake sai ga ka'aba can yakan tsaye da hadari yakan sha da zakin waliyin kabar yakan duba lauhu musan lauhu lauhul mahfuz yakan gama yakan gama aiki da kunfa yakunu waliyun kabar wannan duk karamomi ne na kabara uban nasir kabara kaga wannan kushaka babu ƙarya ce zuzurutun ƙarya mu wali wurinmu shine wa wanda suka yi imani kuma kasance masu takawa kamar yadda Allah ya bada labari ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu in kana neman awliya ga sifar sun wanda suka imani da Allah kuma masu jin tsoron Allah dan haka mu idan muka ga kana taka ruwa kana tahiya eh ba mamaki mu ga wani ya taka ruwa ya wuce sai mu bincika me aqida shi tauhidi ibada menene in muka ga mi a filmiyar tauhidi cak sunna sak sai mu tana yi wa karama ce amma mutanen kana shirka kana bid'a kana hayani ga katakarwa boka ne boka ne wannan shine kenan abinda na tanada na wannan muhadara ina fata abinda muka faɗa daidai Allah sami tare lada gaba daya kuskure ko abinda ke kama da shi Allah ya mana afuwa gaba daya wallahi tallahi abinda na faɗa muku wannan duka a cikin littafansu muka ɗauko kamar yadda kuka gani a yanzu ba ɗaya wanda muka ƙoƙarin makala musu a matsayin ƙarya kuma kullum muna gai abinda muke biya bashi a fito a ce abinda muka faɗa eh ƙarya ne a ba mu lahiya mu isar da saƙonmu kamar yadda ba mu takura mu wani ba wurin isar da saƙon shi wa muka tashi wa muka taɓa tashi muka ce kai wa'azi garin nan akwai wallahi hanya tana bude kowa ya wa'azi ba ruwan muka faɗa abinda kake faɗa mu ma dan Allah abin mu faɗa abinda muke faɗa in ya so masu shurare su yi alƙalanci abinda ke daidai su ɗauka su yi amfani da shi wanda ke ba daidai ba su yi watsi da shi addinin nan na Allah ne wallahi Allah sai ya tambaye mu game da addinin idan muka mutu gobe kiyama amana ce akan mu ba yadda za a yi shiru mu kyale ba wani abin da zai hana mu gai gaskiya in dai tsoro ne wallahi babu mana shirye duk abin da zai zo yate da mu yate da mu inda akan gaskiya ne kuma duk inda ka kai mu sai mun ga gaskiya ka bar mu cikin gari gaskiya ka kai mu cikin daki ka rihe gaskiya in ka ga mun shiru kai dan karamin ramin nan ka saka mu ciki shikenan ka wa qul qawli hadha wa astaghfirullah alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dan uwa malam sani Allah saka da alheri muna ma Allah godiya da da ya arzuta mu da irin wa'annan matasan masu yi mana walƙiya muna gane wa'anda suke can da can da can da can don tabbas in ba da irin wannan ba wani za ka wayi gari kana ahali sunna kana ganin shi gingime ma abin koyi to alhamdulillahi dole sai an yi walƙiya babban abin da nake tunatar da uwa shine don haka a je makaranta abubuwa suna makaranta dole sai an yi karatu ake gane ina gaskiya take da haka akwai sanarwa guda biyu akwai dan uwa da ya ba mu taimako a cikin gudanar da wannan wa'azin da muka yi yana fatar a sanya shi cikin addu'a sanarwa ta biyu wanda ba da wannan gudunmawa ta kujerun da aka zauna aka gudanar da nasiha yana fatar bayan Allah sa shi cikin addu'a sannan sanarwa ta biyu akwai dan uwa malam Hashir da ya gabatar da muhadara a wancan ƙarshen wata da ya wuce akan sharrin da 'yan bida'a suke yi ma'ahalu sunna wajen jingina musa rijawa. to shi ne yake maɗiyan uwa albishir cewa zai ƙarasa wannan muhadarar a ranar talata a masallaci na aljizaki da aka ubangiji Allah ba mu ikon zuwa in babu wuta kuma an yi kufur sai a dawo masallacin gida alhaji ammani insani a nan fagama hudu za a gabatar da ita sai in babu wuta in akwai wuta za a gabatar da ita masallacin gidan marigayi zaki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa hatta idza